alga ta malam sun shirya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والحمد لله يو الله يقام أشرين أكو غربيب الآخر شكرا دبو إيادة أليهو دتلاتين دتقوص باين هجر منظم الله sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da 22 ga watan januwari shekara 2017 shekara ta miladiya to kamar yadda muka saba muka koko aka sani cewa karanta hadith da aiki da shi kamar yadda magabatanmu suka fassara shi shine zaman lafiya ga musulmi wato Allah da rahmashi kamar yadda ya umarni falaula nasara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fi ad-din wal yunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'annahum yahzarun da Allah ya umarnin cewa me yasa ba za a samu daga kowace jama'a wata kungiya ta fita ko ko daga kowace kungiya wata jama'a ta fita domin ta fahimci addini da tafaqahu fi ad-din su fahimci addini kuma su dawo su yi ma mutanen su gargadi domin mutanen nan su dauki sauran su to haka Allah da rahmashi wato ya fitar mana da malamai wanda suka yi wannan ilimi na fikihu a cikinsu kuma akwai imam malik bin anas to shi imam malik bin anas mawallafin wannan littafi al-muwatta yana da wata falala ko ko yana da falala guda biyu da wuya ta same su sun taru a wani malami daya shine na daya zarf makan wato wurin da da ya yi karatu ya koyar shine madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake madina ya ce almadinatu kalkir tanfi khabathaha wa yansa'u tayyibuha ita madina kaman zuga zugi take kamar yanda makeri yake yanda wutar makeri take wato tsaftace bakin karfe haka madina take tsaftace wato take koran dattinta sannan kuma aminta tsayib mai kyau yakan kuma tsawatu kwarai da gaske ashe in akwai wani abu mai kyau a madina ita madinan tana tsabtace shi in kuma akwai wani abu mara kyau ita madinan na koran shi to wannan bawan allah nan a madina aka haife shi a madina ya girma ya yi ilimi ya koyar kuma ya mutu a madina madina bata kore shi ba kun gana da wannan falala akwai malamai kamar shi masu wannan falala to amma akwai wata falala kuma shine khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wato mutanen da suka fi alheri qarni wato wanda suka yi zamanin karnin shekara ɗari na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan masu bin su sannan masu bin su to bayan haka kuma al'umma halin mutane zai gurɓace mutum ne zai ba da shaida ba a tambaye shi ba da shaida ba ya rantsuwa ba ce ya rantsuwa ba to malik ya haɗa wayannan biyu sannan kuma akwai bisharar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace lokacin da za a zo ana neman ilimi yushaku an yadriba nas akbar al-ibil wato an kusa mutane suna tafiya neman ilimi wala yajiduna aliman a'lam min ahli alim ahli al-madina za a zo ana neman annabi yace yushak tun zamanin shi ce za a kusan neman ilimi a zo a rasa shi sai wannan malamin madina to manyan malamai har wanda suke zamani da malik suka ce mu dai muna ganin wannan malik shine domin shine malami wanda ake zuwa daga nesa yudrabu akbadal ibil wato ana haura umma ana tafiya tafiya da raƙumi kuma tafiya ce mai nisa daga andalus an je neman fatwa daga malik shi kaɗai ne malamin da aka haura umma ana neman fatwa ba wai hadisi ba fatwa me matsala kaza me hukuncin kaza to kun ga ya haɗa wayannan abubuwa shi ilimin da ya fito daga madina daga wannan karni daga kuma wannan malami ya kamata mu mu kula da shi musan cewa Allah ya tsarkake wannan ilimi tattatance ilimi ne kuma muna roƙon Allah ya bamu muwafaka na fahimtar ilimin nan kuma da aiki da shi to muna kitabu tahara har yanzu yace babu ma yahillu lirrajuli min imra'atihi min imra'atihi wa hiya ha'id ايه تو باب تيمم الجنوب tayammum babu tayammumul junub wannan babi na tayamma ga wanda yake cikin janaba hadisi na 123 haddathani yahya an malik an abdurrahman an abdurrahman bin harmala أن رجلا سأل سعيد بن مسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء وقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبله ba mu karanta wannan ba wayan suna bacci wayan su falke eh to oh ya tsaya ya zuwa mirfaƙe ne ba eh yayi to wannan abdurrahman bin harmala ya ya ce anna rajulan sa'ala sa'id ibn musayyab an tambayi sa'id ibn sabi yana cikin manya manyan malaman madina wanda malik ya tabo ilimi daga gare su sa'id an rajulun junub cewa namiji mutum ne wanda yake cikin janaba ya tayammamu sai yana yayi al'ayi tayammama thumma yudrikul ma'a sannan ya riska ruwa qala sa'id idza adraka al-ma'a fa alayhi al-ghusl to in ya samu ya riska ruwa to wanka ya zama a kan shi alaihi wato ya zama wajibi a kan shi lima ya staƙabilu daga abin da zai zo na gaba wato in ya taimama ya sallah shi kenan abin da zai zo gaba to ya waje ba sai wanka wannan taimamar da ta yi ba ta ɗauke mishi karin abu da zai zo gaba ba to ƙala malik fi man ishtalama huwa fi safarin malik ya ba da fatawa to kun ga nan ne shine fatawomin malik da aka yi ta tambayan shi man ihtalam wa huwa fi safarin wanda yi mafalki alhali yana cikin tafiya wala yaqdir min alma'i kuma bai da wato iko akan ruwa illa ala qadar alwudu sai dai ruwan da zai iya yi zai iya yin alwala da shi wa huwa la ya'tash alhali kuma shi ba wai yana kashi bane ga ruwan da zai yi alwala da shi ko bai jin kishi inda ana kishi sace sha ruwan ya banta da alwala wala ya'tashu hatta ya'ti alma'a ba zai kishi ba har sai zai riske ruwa ya zo ma ruwa qala ya ghsilu bi zalika al-ma'i farjahu malik yace sai ya wanke farjin shi da wannan ruwa wa ma asabahu min zalika al-adha da abun nan da ya shafe shi na wannan cuta adha din nan wato maniyi najasa kenan ثم يتيمم سعيدا طيبا كما امره الله sai kuma ya taimama wato da turbaya mai kyau kamar yadda Allah umarce shi da taimama wato wanda ya samu ruwa ba zai isa yi wanka ba kuma shi ruwan nan yana da wanda zai wadatar da shi ba zai kishi ba ruwan nan zai iya alwala da shi to sai wanke farjin shi da abin da kuma ya samu na maniyi sai ya taimama in ya samu ruwa kuma ya wankan shi to wasu ila malik an rajulin junub an tambayi malik wani mutum ne wanda ke cikin janaba arada an ya tayammama yana so ya tayammama falam yaji turaban illa turaba sadaka bai samu turbaya ba sai dai kasa turbaya kasa gishiri sadaka kasa ta gishiri akwai wata kasa kamar dai yadda muke sassako wannan kanwa kasar haka take ta gishiri hal ya tayammamu bisibah shin yana taimama da wannan ƙasar gishiri wa hal tukrahu salatu fi istibah kuma ana karhanta mutum ya salla akan irin wannan ƙasa qala malik la ba'sa bis salati fi istibah babu laifi mutum ya salla a ƙasar wato ƙasa da ke ta gishiri wa tayammum min hada yin taimama daga daga wannan ƙasa li anna allah tabaaraka wa ta'ala qala domin me allah ya ce fa tayammamu sa'idan tayyiba ku taimama sa'idan duk abin da ke doran ƙasa tayyiban mai kyau fa kullu ma kana sa'idan duk abin da yake kan doron ƙasa fa huwa yutayammamu bihi ana taimama da shi sibahan kana aw ghayrahu shin ya kasance ƙasan nan ta gishiri ce ko wani sabanin ta to babi na 26 babu ma yahillu lirajul min min imra'atihi wa hiya haid shin me yake halatta ga namiji daga daga matar shi a lokacin da take haila شيخ حديثي نا أريد عشرين دهدو حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض زيد بن أسلم ياتي wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me tambayi annabi yace ma yahillu li min imraati me yake halatta gare ni daga matata washe ha'il alhali tana cikin haila wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam litashudda alaiha izaraha thumma sha'anaka bi a'laha wato sai annabi ya ce ya umarci lita shudda alaiha izara ita matan nan ta ɗaure zaninta da, da, da wato ta shudda ta ɗaure zaninta sun ma sha'anaka bi alaha sannan sha'aninka da samanta saman matar eh?
kai kun hudu a eh to ta- ko ta yi kuzurgu kuma amma dai ta ɗaure tsakanin eh, wurin farjinta izar shine zani rida kuma shine wanda ake sa ake sawa sama mayafi to nan litashaddahu ta daure shi akanta sannan summa sha'anaka bi a'laha sha'aninka da da samanta shine ke halitta gare ka to haddathani an malik عن ربيع بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضجعة aisha radiyallahu anha ta kasance tana kwance ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi thawbin wahid cikin tufa wato mayafi daya suna kwance da annabi sallallahu alaihi wasallam a mayafi daya wa annaha qad wasabat wasbatan shadida suna cikin wannan baccin kawai sai ta sai tsalle tsalle mai mai tsanani ta fita wa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma laki la'allaki nasis ne same ki shin ko kin yi haila ne yani al-haida وقالت نعم ستتي إيه حيلة زومو قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك yace to ki ki ki daure zanin ki wato ki daure shi ki kyautata daure shi sannan ki koma zuwa wurin baccin ki wato ki dawo cikin mayafin guda daya nan ya nuna shi abin da ke haramta ga mace mai haila abu abu nan ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب التوابين nassin qur'ani ya zo cewa mutane su guji mata fil mahid wurin jini farjin su haramun ne mutum yayi jima'i haramun ne mutum yayi jima'i da mace tana haila ya haramta jima'i da ita tana haila to abinda bai kai jima'i ba kuma tsakanin gwiwata da cibi in bai kai jima'i ba to wannan makaruhi ne shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana anan wannan fatawa malik kenan sannan daga saman cibi daga cibi sama kuma wannan halal ne saboda haka in ka zo kuma tafsili akwai makaruhi cikin shi kuma akwai haramun cikin shi wanda yake haramun qat'an shine mace bai halatta mutum ya sa farjin cikin farjinta lokacin da take haila ba ta zidan nisa a fil mahid saboda haka ku nisanci mata a haila sai da wato aka yadda a cikin shari'a cewa ma fauka mutum ne mabukaci eh bai iya yin haƙuri sai ya tarar da ita tana haila ya ce to bari ya dan lallaba haka ba ba kaman ya lallaba ya lallaba fokal izar a ba haka eh ya yi jima'i ya yi jima'i ya yi haramun ya sha giya kamar shan giya kamar shan giya to bai iya haƙuri ba a'a dole ya hankuri in ya ga giya bai ya hankuri zai sai ya sha dole to wanda ya haka ya yi haramun kun san haram ne zina ma haram ce duk cikin haramun da abin da Allah haram amma menene ka fara shi wurin malik shine astaghfirullah wala ya kun san sharuɗan tuba shine mutum kada ya sake ya kuma yace istighfari kuma yana daman yayi sai Allah ya gafarta mishi amma akwai malaman da suke cewa sai ya bada dinari wasu ce rabin dinari kafara ga abin da yake yi amma wurin malik kawai in istighfari shi kenan domin bai tabbata ba wanda ya haka wannan haramun ne ana sallah eh to qur'ani ya ce azan
cuta ne eh ita matan yayin da suke haila ita ce kazantan ko A'a.
ko shi namiji in to ai shi yasa nan in yayi ne shi yasa nan Aisha da take tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mayafi daya da hailan ya zo mata sai ta yi tsammani yin haila ya zo dukkan su matan ne suke cikin wannan kazanta sai ta yi sauri ta yi tsalle don ta ta nisan daga annabi sai ce a'a ki dawo ki kawai ki daure wurin cutan wurin cutan shine da jini ke fitowa ashe su matan kansu ba aza bane wurin nan dai da Allah ya haramta shi ne ake gudu- ake- ake gudun shi sannan bai halatta mutum ya zo ma wannan wurin matukan akwai wannan haila har sai sun yi tsarki Eh, kamar yadda kamar yadda kamar yadda wannan ya tambaya eh, shi namijin har yayi tsaurin kai yayi Eh.
akwai wani abu rashin lafiya da zai biyo bayan eh, akwai cuta mana huwa aza Allah ya ce cutarwa ne cutarwa ne ga macen kuma cutarwa ne gare shi domin matar shi ta dauki ciwo ko ya dauki ciwo daga gare ta kun ga zai ya, ya halaka kanshi ya halaka iyalin shi wato duk inda Allah ya umarnin a yi abu a yi shi yanda yake wata dai in mutum ya saba shi ke kawo mana wayannan fitinu da muke samu shi kama Allah ce nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum anna shi'tum ku zo wa gonakinku kaman yanda kuke so anna shi'tum ku zo musu a farjin su lokacin da ba sa ba sa haila ba a zuwa mace a dubu wani wuri shi ma wannan duk haramun ne eh yake kamar maganan da malam nasir ya mana eh na ga ya faru live an ɗaura aure wa saurayi da budurwa eh dukansu ba su da ilimin addini ya shafi yawa na addini To, sai ya zama na auren da aka yi ya zo a kan daidai lokacin da take haila kuma kwana biyar a yadda suka zo ne kwana biyar suka ce suke yi to shi bai da ilimi ita ma ba ta da ilimi sai suka aine sadu a wannan lokacin sai suka zo gare sai ce to kun ga gashi Allah ya haramta kuma sun yi shi a wannan lokaci wanda Allah ya riga da haramta ko riga da kun aikata abin da da haka sai ku dakata to ni ana abin da nake magana shi ina so malam da Allah kai kira wa iyaye game da in za su yi aure su lura da lokacin hailan ƴaƴansu saboda kamar yadda wa Allah ya faɗa aku- mutum ya zauna bai aure ya za ka ni halal to dama waye ce daya waye ce a ba jahili kada ka ɗauko yarinyan ka ka ba jahili musibar da ake faruwa kenan kafin a yi aure a tabbatar an koya ma yarinya abin da ya halatta a koya mata in kina haila Allah ya haramta mijinki ya zo miki a koya mata ma kada ki taba yadda kada wata mace ta taba yadda miji ya zo mata ta dubura kada ta yadda gara a raba auren da ta yadda da wannan abu domin zai halaka ta ba inda aka halatta shi Allah ya haramta shi ba ka wala taqfu ma laysa lakum bihi ilm Allah ne ke umurni inda zaka saka farjinka Allah ke umurni kuma inda ya umurni ya yi umurni ne a a farjin mace inda ake samun da wata dai
amma duk wani wuri ba haka ba Allah ya haramta shi bai yi umarnin a yi ba saboda haka sai an koya ma matan ko da za ta rasa miji ne ka ta yadda wannan domin zai halaka ta daga yin wannan aikin kawo lut fa shine kawo ciwon AIDS din nan domin wuri ne Allah bai yi shi don jima'i ba wuri ne kazanta cikin shi in har ya kasance haila an hana mutum ya kusanci mace domin haila haila ita jini na da kazanta ko to ya dubu rafa da ke da kashi min ashaddu min man'a in an hada in ana haila to wancan ma min ashaddu sannan kuma abinda za ku gane ku duba kamar mota tayan mota tayan motar nan da kuke gani mota ce tubeless ba ta da tub ko aka sa taya sannan wata mota kuma tub din aka cire taya aka sa aka aka sa tub aka hura shi kusan motar za ta tashi to amma motar nan mai tub fi sabilillah in an yi tafiya da ita yaya zai fashe ko to ai yanda Allah ya yi farjin mace ya yi shi yanda zai iya ɗaukan zai iya ɗaukan wato zakarin namiji kuma ya yi shi jikin shi kamar tayan mota eh ya yi shi kamar tayan mota kun ga dai yanda tayan mota ya aka yi shi da zane-zane za ta iya tafiya kan dutse kan komai to haka Allah ya farjin mace amma duburan dan adam Allah ya yi ta ne kaman tub ba ta iya ɗaukan abun nan friction sai ta ɓaci a ɓata mutum ya zama bai iya rike kashi kamar bai iya rike kashi to waye zai so yi wa matar shi waye zai so ya yarda a diyar shi waye zai so ya yarda a mahaifiyar shi abu ne haram amma wani zamani ya zo ana so a halatta shi namiji ya aure namiji
Allah kuma yankin ayan sai murgudawa sai a ce fa'atu harsakum na shi itum nan da kuke so harfa fa'atu harfakum ku zo wa gonakku dubura gona ce ba gona ba ce bona ce saboda haka kada ku yarda da wannan abu da suke yi kuma da kasashen turawa ne daga can ne kuma aids ya so kuma suna kokarin ya haɗa shi a cikin al'umma kun ga haka karan sigari ya fara fitowa sigari da ya fito daga can suka yaɗa a duniya kullum kaga ana sawa cikin talla ana menene sai yanzu ka gane sigarin nan yana sama mutane ciwon kansa na na huhu to haka suka zo da wannan shaidanci wasu bi duniya su ce namiji ya auri namiji mace ta auri mace to in namiji ya auri namiji to a ina ta yaya wannan amal qaumul lut ba cuta kam har yafi zuwa mace a haila cutar da ake samu shi ma ana samun kansa din za a ɓata jikin mutum sannan duk mayagun cutoci na virus za su kama mutane ya yaɗu a cikin al'umma saboda ka bai halatta musulunci ya haramta shi ba wanda ya halatta shi sai dai ƙaryayyaki da ake wa Allah da manzon shi Allah shirya da mu to wa haddathani an malik an nafi an ubaidullah bin an ubaidullah bin abdullah bin umar arsala ila aisha yas'aluha عبيد الله دان عبد الله بن عمر يا ايكا زوا عائشه يسالها انا تنبيهنتا هل يباشر الرجل امراته وهي حائض shin mutum zai kusanci koko zai shafi koko zai jima'i da matar shi tana cikin haila qalat li tashudda izaraha ala asfariha a'a ta daure wato zaninta a kasanta sun mai yubashiruha in sha'a in yana so kuma yi mubashara da ita ko da kan zanin ne ba matsala matukan zakarin shi bai shiga farjinta ba shine aka haramta to wa haddathani an malik annahu balagahu anna salim ibn abdullah ibn wa sulaiman bin yasar su'ila an sa'id ya zo malik amma tablighan bai faɗi wanda suka gaya mishi ba cewa salim ibn abdullah shine dan abdullah ibn umar salim wa sulaiman bin yasar su'ila an tambaye su an ha'id mai haila hal yusibuha zawjuha shin mijinta zai iya shafanta idza idza ra'at at-tuhra qabla an taghtasil in ta ga tsarki wato ta injininta ya yanke kafin ta yi wanka mijinta zai iya zuwa mata faƙala sai suka ce a'a la hatta taghtasila ko da mace ta ƙare haila to mijinta ba zai zo mata ba sai ta yi wankan janaba wankan janaba taimama bai isa sai ta yi wanka domin sun fahimta daga huwa aza ai jini ne jinin nan matukan baka wanke shi ba akwai har yanzu kufan me shi kufan cuta sai an wanke shi to babu tsohon haid wannan babi na tsarkin mai haila حدثني عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت وعن أمه القمة بن أبي القمة دقا أوشي وديكي بي وعائشة والمؤمنين أنها قالت كان النساء, كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين وترواية بالدرجة كوكو بالدرجة فيها كرصف فيه الصفر min damil haidi wato mata sun kasance suna aikawa zuwa aisha bidiraja bidiraja ɗan ƙaramin akwati ɗan ƙaramin akwati fiha cikin wayannan akwatuna ƴan ƙanana al-kursuf wato kursuf shine auduga far auduga ita ce kursuf daga yamma suke ɗauko ta fihi as-sufur wannan audugan akwai fatsi-fatsi wato launin jini kaɗan a cikin shi jini wanda ya fara gurɓacewa as-sufra min damil haidi daga jinin haila yas'alunaha anis sala wato mace in jini ya kusan ɗauke mata takan sa auduga a farjinta neman cewa shin jini ya ɗauku ke bai ɗauke ba yawanci sai su sa cikin ɗan ƙaramin akwati wannan auduga da kufan wannan fatsi-fatsin jini sai su aika wa aisha ta duba shin ya isa su fara sallah suna so su tambaya aisha shin ya isa mu fara sallah fata ƙulu lahunna ita aisha ta ce la ta'jalna kada ku gaggauta hatta ta raina alƙaffata albayda ku bari sai kun ga ruwa farin ruwa turid bi zalika at-tahur min al-haila tana nufi sai kun ga kun samu tsarki daga haila qaffatu al-bayda wato farin ruwa shi wannan farin ruwan da mata ke gani ko ko wayan suke gani bayan haila ba ko wace mace take gani ba qaffatul bayda wata jafar in ta saka auduga ta fito busassha ba wani danshi a ciki to kun ga hailar ta tame ta yanke to wadda kuma ba ta ganin qaffatul bayda sai ta yi amfani da bushewar farjinta wato kenan ya dauke ita qaffatul bayda ina fara ce ita kuma ruwa ne fari ba kudura wato bai da wani gurɓacewa to shine ke alamun haila ashe matukan akwai wannan sufura wani launi ko ko ruwan goro ko wani tagayyara a wannan ruwan to har yanzu akwai kufan haila wato har yanzu su tsarki ba kenan ruwan kabewa ko eh eh eh eh mace ba sai haka yana tafiya kuma wannan mun eh to yana tafiya me zai yana tafiya eh in za ta yi sallah ta yi taimama in za ta yi sallah ta yi taimama sai ta yi wanka na ruwa eh a hanya ko a kan hanyar tafiya in ya dauke yanayin ya dauke yana in yana mun kafiya irin kowa in yana me wai suna daji suna tafiya da mata ba ruwa
ni mamakin da nake shi kana tafiya da mata cikin daji ba ruwa haba ai hankuri mana dama dama yana gida ne wato an ce bai halatta sai ta yi wanka bai halatta sai ta yi wanka saboda haka ku je ku nemi ruwa ko da daga kaduna za ka je zare ne so um, وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمته عن ابنه زيد بن ثابت انه بلغها وتطير زيد بن ثابت جازو متى cewa ان النساء كنا يدعون بالمصابح في جوف الليل ينظرن الى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا wato diyar zai bin sabit cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mata cewa annan nisa mata na wannan zamani wato tabi'ai kenan tunda ta ce na gaba ba sa yi kunna yad'una bil masabih fi jawfil layli cikin duhun dare ko ko cikin tsakiyar dare jawfil layl wato cikin cikin dare amma dai cikin dare yad'un suna cewa a kawo musu masabi a kawo musu fitila mata sukan nemi fitillu sa auduga tana son wuta ta zo ta gani shin ta yi tsarki cikin dare fa kanat tu'ibu zalika ita ya zaid bin sabit takan aibanta yin haka ya za ku tashi cikin dare kina neman tsarki wa taqul ma kana nisa mata ba su kasance suna yin haka nan ba tana nufin sahabiyat wato ba aikin salaf bane mace cikin dare ta tashi tana neman tsarki wato ta jira sai lokacin sallah yayi ta duba ba ta kalluf ta jira sai lokacin sallah yayi ta duba in ta samu tsarki ta yi wanka ta yi sallah in ba ta samu ba kuma shikenan Allah ya dauke mata wannan sallah wato ma kana nisa'u yasna'na zalika ba su kasance suna yin haka ba shi wannan aikin salaf ne قال يحيى سئل مالك عن الحائض تطهر يحيى يتي أنت بمالك جميع دا نحيلة tahur wato ta kai ta yi tsarki fala ta ji duma an haltata yammamu mace ce tana haila ta yi tsarki shin za ta yi taimama kala na'am li ta tayammam fa inna mislaha misla junub eh ta yi taimama domin misalin ta misalin mai janaba ce idan lam yajid ma'an tayammama wanda ya samu ruwa ba sai taimamo babu al-jami'ul haidar wannan babu ya tattara matsaloli ne na haila حديثي نا القريدة ثلاثين حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم واتو مالك يا زوميشي أما تبليغا يا إسوميشي بيجيا من وين بيجيا ميشي با شوى ما تم الله صلى الله عليه وسلم قالت في في المرأة الحامل في قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة cewa mace mai ciki in ta ga jini ya zo mata mace mai ciki annaha ta da'u sala sai ta bar sallah don wannan jini in mace mai ciki ta ga jini to sai ta bar sallah domin wannan jini wannan an ruwaito shi ne daga Aisha radiyallahu anha to anan da yake ya zo babin haida malamai sai suka fassara cewa mace mai ciki tana haila mace mai ciki tana halaka ka suka fassara shi domin ya zo babin haida babin jami min al haida to jinin da ke fitowa daga mace kusan Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun kuma yace sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim Allah zai nuna ayoyi a sarare da kuma cikin mutane Allah ya alkawalin zai buɗe sirrin halittar ɗan adam mutane kowa ya gani a wannan zamani Allah ya buɗe wannan sirri na halitta saboda haka mace mai ciki haltarar dam mace mai ciki tana ganin jini to injinin nan na haila ne injinin nan na haila ne to ba ta da sallah ba sallah a kanta injinin nan na jinin bike ne nifas shi ma ba ta da me amma injinin da ta gani na istihada ne wato na ciwo tana da me tana da sallah to a sha wannan zamanin yanzu in mace tana da ciki ta fara ganin jini sai an warware in jinin nan na haila ne to ya ɗauke mata sallah in jinin nan na jinin biki ne wato wanda ya ratayu da ciki domin jinin biki jinin menene ne jinin haihuwa ya tattaru da me da ciki wato abin da ke faruwa ita wannan mahaifar mahaifa ta kalliko a bangon mahaifar mace ka san yaro an haife shi ba ana haife shi da mahaifa ba mashima ko me yake suna nan placenta tana liƙe da bangon mahaifar uwa lokacin da aka haifi yaro ita wannan mahaifar daman jikin yaron ne kaman kaska ya liƙe a uwarshi yana tsotsan yana tsotsan jini amma shi ba jini ba kayan jini yake tsotsa da ruwa da menene banda jini saboda haka in an haife shi sai ɓamɓaro kan shi daga inda yake ya zama kasta sai wurin nan da ya ɓamɓaro kan shi ba miki ba ne to sai ta zubar da jini amma jinin zai mafi tsanani ya kai kwana sittin sai wurin ya warke sai ya warke kun gane wannan ciwon nifas shi ma yana hana sallah yana hana azumi to shi kuma ciwon jinin haila fa ya yake jinin haila shi kuma mahaifar macen bari mu baku misali kamar masallacin nan dukkan ku kuna zaune akan menene yanzu kan kafet kuna zaune kan kafet an yi shi don ku ku zo ku yi sallah ba to masallaci ne mutane ba su zo ba su sallah kafet ya datti sai aka ce a kwashe kafet a fita da shi waje ko a canja a kawo ne ko a wanke in an kwashe kafet din nan an fita da shi waje in ka shigo masallaci akwai kafet to haka mahaifa ake shimfiɗa mata kafet sabo ana jiran yaro ya zo ya samu wurin zama in yaro bai zo ba sai a tattara kafet ɗin nan a yi waje da shi shine jinin da mace take gani na haila kun gane in yaro bai zo ba sai a tattara kafin a fita da shi shine jinin haila to jinin da ke fita in mace na da ciki bari mu duba muku ku gani yanzu Allah ya kawo ilimi sai mu yi amfani da fiqhu nan malik ya tabbatar da cewa hail in haila ce jinin da take fito ma mace mai ciki to babu mai babu sallah in kuma nifas ne jinin biki ne shi ma babu mai domin hukuncin su tare yake zuwa bai rabuwa cikin su tare yake amma in istihada ne jinin ciwo ne to akwai mai akwai sallah to abin da yake faruwa mace mai ciki mai ciki za a ce maka 90 cikin 100 90 cikin 100 tana lafiyarta wato tana ganin hailanta kwana bakwai ko kwana biyar ya kare sai bayan kwana 28 ya zo sai ta ɗauki ciki da ta ɗauki ciki kuma bayan ta ɗauki ciki alamun ɗaukan cikin shine tsinkewar hailan ko ba shi ba ne za a ce a masha Allah wannan watan ba a yi haila ba an ɗauki mai kenan an ɗauki ciki to me yasa daman shi rahim da ɗa ya zo sai ya ce a'a yanzu kuma ba cire kafet tunda mun samu bako zai yi kuna cikin masallaci yanzu ku ce za ku ɗauke kafet a'a to tunda an samu bako kafet na nan ba maganar haila ba maganar haila to amma duk da haka duk da haka wata mace don wani abu sai a fara cire kafet daga inda yaron bai nan za ce ai tun da can ne yake sama wani mu cire na nan sai ga shi da ciki kuma ana so a cire kafet kaga amma wa'annan za a ce ɗaya ne ɗaya cikin dubu ɗaya cikin dubu mai ciki ta yi hailan nan ɗaya cikin dubu kai za a iya cewa ma da wuya a samu da wuya a samu amma har in an samu wannan mata ba ta da sallah sai jinin ya ɗauke to mafi yawa wannan inda mahaifan yaro ta liƙe da bangon mahaifar uwa wani lokaci ita wannan wurin liƙewan kuma sai ya liƙe rabi ko ya fara ɓamɓarewa shi ma daga wurin ɓamɓaran nan sai kuma jini na wannan jini ya yi kama da wani jini jinin nifas jinin nifas ashe mace da take kwance tana ana kai su asibiti a kwantar da su irin wannan take wannan jinin nifas jinin kamar za ta haihu ga kuma ɗa ita ma ba ta da me ita ma ba ta da sallah domin jinin mahaifa ne jinin nifasi ne to banda wannan masu jini in suna da ciki ko ya zama wannan ciwo fibroid wata mace tana da wani abu a cikin mahaifanta fibroid ake kiran shi kamar wani dutse to shi yakan fitar da jini wata mace tana da kansa ciwon kansa wata mace tana da infection bacteria yana fitar da jini to duk wanda jinin da take yi na ciwo ne ita akwai mai akanta akwai akan sallah domin ita ba haila bace ita kuma ba to wannan tafsili a wannan zamanin kaɗai za a iya yi shi ashe yanzu in mace na da ciki ta fara ganin jini na ɗaya imajensi ya kama ta ba maganin kata je asibiti babu shi duk mace mai ciki ta fara ganin jini ta yi gudu ta je ina asibiti domin a duba wani irin jini ne domin in jini ne da yake fitowa daga inda wato mahaifar yaro take in ya ci gaba zai kashe yaro kuma nan take ana yin ultrasound za a gane sai a ce ga placenta nan ya fara ɗagawa saboda haka ke ga magani kuma ki kwanta ba aiki ba aiki kuma ba jima'i sai ta haihu in kuma jinin ya ci gaba to wannan in jinin ya ci gaba duk lokacin da ta ga jini ba sallah in ya tsaya kuma ta yi sallah kun gane to in kuma aka ga yaro lafiya lau sai aka ga placenta inta abin da aka ga cewa wato bangon mahaifan ne carpet din ne aka fara dagawa to wannan haila ne shi kuma duka tsananin shi ba zai wuce kwana bakwai ba domin ne zai zo dan kaɗan ya kuma warke sannan ita haila jininta yana farawa ja ya fara yin baki ya fara komawa ruwan ƙasa sannan kuma ya koma ruwan goro yana ragewa shi yana ana gane jinin haila jinin istihada na ciwo shi kullun ja ne kullun ja duk lokacin da ta ga jini ya zo mata jan jini kullun jan jini to wannan istihada ne to wannan ba za ta bar sallah ba amma ita ma ta je likita mace musulma ta gaya mata istihada ne domin in istihada ne ba a barin sallah in haila ne ana bari in nifas ne ba a bari ina fata mun fahimta ka wannan yana bukata a rubuta a ƙara sharhi a littattafan fiƙihu domin ilimin zamani da ya zo ya ƙara tabbatar da abin da suke cewa eh mace mai haila tana jini amma jinin iri-iri ne akwai wani jini kamar haila yake amma ɗaya cikin dubu akwai wani jinin kamar haihuwa yake na fas to wannan sun fi yawa ita ma za ta bar sallah kamar yadda aka ce ta bar sallah akwai kuma wani ciwo ne wannan ba za ta bar sallah ba domin ba zai tsaya ba har sai ta haihu
idan har ya cikin ya wata shida za ta kwana ashirin tana shida za ta kwana ashirin a'a abinda suka ce duk wannan in ka lura akwai khilafi sosai tsakanin malamai abinda suka kaya muku kenan amma yanzu tunda an zo da ilimi shin haila ne ba haila ba ne ultrasound so ɗaya likitan mace za ta gaya maka wannan haila ne wannan ba haila ba ne sannan kuma abu da muke ƙoƙarin kwaɗayatar da mutane kamar yadda take kwaɗayin yin sallah kuma ta kwaɗayin yin rayuwarta da rayuwar mai yaro so ba maganar mace na ciki tana zubar da jini bata je asibiti ba me yasa take so ta je asibiti ta tsare rayuwarta ta tsare rayuwar yaro ta tsare addininta me za ta tsare addininta domin ba kowane jini bane haila fuqaha ummu sun nuna muna in jinin haila ne ba sallah in jinin nafasi ne ba sallah amma in jinin istihada ne akwai me akwai sallah kun gane to za ta san wane ne sai ta je ina sai an yi ultrasound kun gane yadda zamani ya zo ba wai ya rushe fikihu ba ne ya ƙara menene tabbatar da shi Allah shirya da mu to wa haddasa ne an malik eh eh eh kafin ta je eh a za ta ci gaba da sallah ka san me yasa domin mafi yawan jinin mace bayan ta ɗauki ciki mafi yawa jinin kaman haihuwa ne mafi yawa yaron ne ke so ya ɓamɓare tun kafin ya girma wurin mahaifa ne mashima wurin ne yake jini saboda haka sai ta bar sallah amma ta yi sauri ta je a duba ta domin in ya kasance ba shi ba ne kuma ya kasance ba haila ba ne ya kasance istihada ne to akwai sallah a kanta na hana ciki
wasu lokaci wata idan ce wannan abun za ka ga yana zuwa mata regular haka ya zo yau gobe sai ya ɗauki bayan kwana biyu in za ta sai ya dawo har asibiti ana ba su wani magani in suna sha idan suna cin maganin na jinin nan ba ne za su ke daina sha sai ga jinin yana zuwa wani jinin malam wani jini ne
yawa akwai implant mace ce ba ta son ta ɗauki ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace zawwijul wadud al wadud fa inni mukafirun bikum al umam ita ba ta so a'a ni ban so yara dan kadan nake so sai ta ja asibiti a sa mata karfe a cikin mahaifa me karfen nan yake yi karfen nan abin da yake yi ba yana hana ɗauki ciki ba ne in an ɗauki cikin ɗan yaro sai karfe ne ya zunguren yaron fita ba wurin zama ba ne sai ya tafi in ya tafi sai a cire kafet to in an cire kafet ai akwai miki ko to karfen nan kuma yana taba wannan mikin saboda ka bai warkewa da wuri shi yasa mai karfen sai kaga hailanta ya dade kun ga nan an ce haila in ya kai kwana goma sha biyar ya koma me ya koma istihada ba a macen da bata da karfe amma macen da take karfe tun da karfen ne ya hana wannan wurin ya warke kuma mun san haila ma'anar shi jinin da ke fitowa daga mahaifa domin yaro kun gane ya kamata ya warke cikin kwana bakwai amma in ya tsanani a ƙarar sati ɗaya kwana goma sha biyu in ya tsanani kenan dole ya warke in ko bai warke ba to ciwo ne ba haila ba to sai gashi an zo an samu wani karfe shi yakan ƙara mahailan tsawo wannan jini dai na menene har yanzu haila ne saboda haka matukan tana ganin wannan jini ita haila ne saboda haka dole ta bar sallah a cikin wannan kaga ta rage wa kanta ibada annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata naqisatu din Allah ya rage musu addini naqis domin haila nan da suke yi to amma in ta yi ne domin yanda Allah ya mata wannan kaga ba ta laifi amma in ta ta jawo wa kanta fa haka ta rage wa kanta addini na ɗaya kenan na biyu in ta sha magani ya hana haila ya zubo gaba ɗaya to ita wannan tana cikin halin tsarki har abada za ta yi ta sallah ba za ta ba za ta yanke ba domin me sababin yin hailan daman shine jin da ke fitowa daga mahaifa domin zuwan domin rashin zuwan ɗa to ita ga tunan mahaifarta ba jini saboda haka za ta shiga da sallah shi yasa ake cewa kamar wanda suke zuwa hajji su sha maganin rashin ɗaukan ciki kun ga sun taɓa ɗabi'a matukan dai ba su yi hailan ba hajjin su yayi matukan hailan bai zuwa hajji yayi domin illa ba ta nan saboda haka hukunci zai ci gaba akan suna tsarki amma shari'a ba ta so ba ta son ki sha magani ki hana ma kanki haila don haji domin shari'a ta yi tanadi in kina haila to an ce ki komai banda tawafi ki je arafa ai da ke ki komai banda tawafi sai ki tsarkin ki ki zo ki tawafin ki an yi komai na tanadi ba a son ka canja ɗabi'a ka Allah ya taimake mu to ina ne muke آه وحدث وحدثني عن مالك أنه سأل ابن الشهاب عن امرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة وتعلوي ترى ابن شهاب وانا اتكلم من يمال مالي عن امرأة الحامل ما تشكي مي تشكي سيتقديني تو تكف عن الصلاة تبر صلى أما نن ينا بابي مي إن جنين نن ينا بابي استحادة شيسا مالك يقول شي باب جامع الحائل kun gane amma yanzu mu Allah ya ba mu ilimi za mu iya gane shin jinin nan da mai cikin nan take yi wani irin jini ne ma iya ganewa ta yaya ta ilimin da Allah bayar za iya gane shin jinin haila ne jinin biki ne ko ko jinin ciwo ne duk ana iya ganewa akwai jinin jiwo annabi ya ce huwa iq ana kiran shi azil wani jijiya ce take fitar da wannan jini ana kiranta azil ana iya ganewa saboda ka in har an gane jinin jinin istihada ne to ba maganan barin sallah in jinin haila ne akwai barin sallah in jinin kuma da ya haɗu da mahaifa ne na wurin yaro da yake liƙewa da mahaifa to wannan shi ma ba sallah qiyasan akan nifas daman shine sababin jinin biki قال يحيى to wa haddathani wa qala yahya qala malik wa zalika al-amru indana wannan shine al'amari a wurin mu a wato a madina in mace tana da haila mai ciki to ba ta sallah wa haddathani an malik an ibn hisham an an hisham ibn urwa an abihi an aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam anha qalat كنت أرجل كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حائض عائشة أن رويت cewa ta kasance tana tsefe gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana ha'id ina cikin haila a ce mace mai haila ita ba najis bace suna iya ma namiji komai abin da dai kawai aka hana haila shine a zo ma wurin hailan da jima'i wannan haramun ne to hadisi na 133 wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abihi an fatimata bint al-munzir بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت أن رويته لدى أسماء بنت أبي بكر الصديق واتو صديق سألت امرأة سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وتمتي تزو تتنبيع النبي تتي أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع تتنبيع النبي شن كاغا إن إيدك تكمو ماتا jinin haila ya zo ya shafi tufanta kaifa tasna me za ta yi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب صوب إحداكن الدم إن إيدك تكونكم أتا جيني حيل يشافيتا من الحيض فلتقرصه توتجي توانكشي قرص سين توانكشي ثم لتنضح بالماء ثم لتصلي فيه باين توانكشي kuma ta yayyafa wurin da take tsammani jinin ya taba da ruwa thumma litusalli fihi sannan ta yi sallah da wannan tufa wato in jinin haila ya shafi tufan mace wanke jinin hailan take yi kuma ta yayyafa ruwa inda take tsammani jinin ya kai taqrasu tagsiluhu qars tagsiluhu thumma tandah sannan sannan ta yayyafa ruwa a ciki to babul mustahada ku ɗaya mu haɗa da wannan domin ya haɗa da wancan istihada ɗin nan yana da yawa ku tsaya abinda sa nake so ku haɗa da shi ina so ku fahimci fuqaha abinda sa nake so ku fahimci fuqaha shi yana baka dalili da illa kun gane in faƙihi ya baka shi ne baka makamin sanin hukunci na eh wani ba zai shiga kasa din nan ba to to shi ke da mabari ma sai sati ne zuwa eh eh sa'idan tayyiban duk abin da ya zama doron kasa ana ana hukunci eh da me? a to ai zinari da azurfa tono su ake da cikin ƙasa ba saman ƙasa suke ba amma da za ka samu ƙasa ga ta nan turɓaya ce ta zinari za ka iya wani wanda lokacin lokacin daruri na sallah ya ƙure mishi in ya tsaya yi wanka lokaci zai wuce amma in yana da dutse zai iya taimama sai ya taimama shi sallah eh zai iya taimama ya sallah don kan lokacin ya kuce eh eh ana kamar mutumin da matar shi ta gama haila kafin ta yi wanka eh sai ya tashe ta ana to ba na dan manta kamar ana cewa akwai an ciyar da miskinai goma ne ko a a wanda ya taki matar shi tana haila ya yi haramun me ya kafara ya istighfari a wurin malik cewa zai biya dinari ko rabin dinari malik bai inganta wayan hadisai ba eh abu dawud ne ya rawaito su amma malik bai inganta su ba saboda haka istighfari zai yi tuba amma ka san sharuɗan tuba shine kai nadama kada ka sake sannan kuma ka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi eh wa alaikum salam akan maganan bari eh
wasu suna cewa wai idan mace ta yi bari in mutukar bai kai kwanaki arba'in arba'in din nan guda hudu ba da aka samu ko guda uku a cikin a cikin nan wai ba a gina yaro da tura ta ba za ta sai da sallah mene ne gaskiya wannan to in mace ta yi bari jinin nan da ke fito mata kaman jinin nifas ne kaman jinin haihuwa ne saboda haka za ta tsayar da sallah ina ne ake ganewa inda jinin yake fitowa kamar yadda muka gaya muku jinin haila jinin haila kamar carpet ake cirewa daga masallaci saboda haka duk lokacin da aka duba mahaifa aka ga an cire carpet ne shine sababin jini to wannan haila ce jinin biki shi kuma inda yaro ya ɓamɓaro kan shi daga mahaifa inda ya ɓamɓaro kan shi ya fito da shi da abin nan ɗin shi nan wurin na yake ciwo ya miki inda ya ɓamɓaro kan shi shine jinin biki haka yau in an yadda yaro ya yi ɓari daga wannan wurin ne na mahaifan nan da ɓanɓaro kan shi daga mahaifar uwar shi nan wurin ne yake jini akwai bambancin shi da jinin haihuwa to shi ma hukuncin su ɗaya to wane ne da mun karanta istihada shi ku gane shi kuma ciwon istihada shi kuma wannan ciwo ne na jijiya wata jijiya ce da ke cikin mahaifa aka taɓa ta ta tsinke sai tana zubar da jini ba maganan kafet ba ne ba maganan yaro ba ne to wannan ne ba a barin sallah amma duk abin da ya ratayu da yaro mace ta yunkuri ta fito da shi to jinin da ke zuwa jini ne na mahaifa na yaro na mashima to wannan yana da hukuncin nifas saboda haka za ta bar sallah sai ta yi tsarki wannan shi da wannan jijiyar inda take eh za ta bar sallah ba eh mutum yana iya saduwa da matar shi an ce kana iya saduwa da matar shi zaka je nan jinin istihada za ka yi wanka na, na, na haila sannan kowace falla za ta yi mata alwala sannan mijinta zai iya zuwa mata ba an ce mijinta ya je mata ba kaga bambancin? mijinta zai iya zuwa mata amma ba a ce mijinta ya je mata ba me yasa na bambanta maka wannan fuqaha sun ce tunda da istihaba ne ba haila ba ba nifasi ba sannan kuma wannan bai da ƙarshe to mijinta zai iya zuwa mata mijinta zai iya zuwa mata amma ba a ce je mishi ba dan me a wannan zamanin wannan hukuncin zai bayyana domin kai ko a fatan ka ne nan kake da miki ciwo ku saurara kana da ciwo sai ana sa ana sa hannu yatsa ana taba shi shin zai warke fitarillah eh ciwo matakka na da ciwo a cikin mahaifanta kai kuma dan jaraba ba ka yi hankuri ka je ka samu wata Allahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam
ba za ka samu mata magani ba
صلوا على النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
اللهم إنا نسألك الخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله